أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا لما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا وإن ديك سنبا دا gaskiya إنما الهم ku gane hakika giya almuskiru wanda duk abu mai sa maye domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara da haka kullu muskirin hamru duk wani abu mai sa maye a iya kiransa giya ashe sunan giya ya haɗa duk abu mai sa maye ko menene allazi yuhamirul akala wanda zai rufe hankali abinda zai rufe hankalin wanda ya amfani da shi wal mai siyo hakanan cata hakika ita cata alkimar cata wata kaddama fil bakarati an yi bayani a kansu a baya a tsoron bakara walan samu hakanan kuma gumaka alhijaratu duwatsu allati tansibu halkufaru wanda kafirai ke kafawa lil ibadati don bauta suna bautawa wa'annan duwatsun da suke kafawa wa yazbahuna inda ha sukan yanka a gurin wala zulamu haka nan kyamare alkidahu allati yatafa'aluna biha kyamaren da suke neman sanin alfalu ko suke neman alfalu da zuba ta aure tarsimuna bi har jazura ko suke amfani da ita don raba taguwar da suka soke cewa in an raba sai a raba ba daidai ba sai a ce a zuba kyamarin duk wanda ya ɗauke wurin da yake ya samu rabo da yawa to shi zai ɗau rabon mafi yawa haka kuma duk waɗannan abubuwa da aka ambata guda hudu da ita hamuru da mai siru da lansabu da nazlamu baki ɗayansu abu ne wanda yake kazanta dauda habisu abu ne mummuna mutta kazaru abin ganin kazantarsa ya kamata duk mai hankali ya kyamace shi don ya nuna cewa akwai hankalin wanda yake mu'amala da yana daga wannan to alamar cewa kan hankalin bai cika ba shi yasa baya ganin kyamar tasa in ba haka ba da cikakken hankali za a kyamaci kowanne daga cikin wannan yin amali shaidan yana daga ayyukan shaidan shaidan ne yake sawa bayi su ringa hakkewa waɗannan abubuwa bisa dinihin da yake kawata su gare su wani sai shaidan ya kawata biya gare shi ya zama shi mai shagiyar ba kamar an raba shi da rai ne ne kamar an raba shi da rai ne ba kuma raba shi aka da ran ba amma sharrin shaidan ne shaidan ne ya kawata ta gare shi haka nan wani kuma shi ba abin da ya sani sai caca ya je nan ya je nan ya je nan duk akan caca musamman yanzu da caca ta zama ta duniya ba haka nan gumaka da ake kafawa yanzu gumakan an bai irin na da an komo gumakan zamani su ne shugabanni na kafirci da mabiyansu da musulmi wanda za su zauna su ringa tsare-tsare su ce dole a da kai saka ce ba za ka bu ba abin ya koma bin nasu shine addinin kaje za ka bi su ba to kayi ridda hukuncin ka a gabayan ka ai ba kai ba ba ba kana so ka dawo da rayuwa bayan bin su shine ci gaba duk dukkan da za a yi wajen bin su daidai ne amma duk gyaran da za a yi in dai ba akan aje su ba to banna ki yasa ya za a yi kusi amma da nun wannan to duk ɗakin shaidan ne fashe ne kuma ta hankali lalle ne akan ku ko wani suke mummunai wajibi ne a kan ku ku nisanci wani arrisal mu'abbar an ku an hazil ashiya ku nisanci kazantan nan ku nisanci abin kyaman nan wanda aka faɗi abin kyamar aka faɗi kazantar ana nufin waɗannan abubuwa ku nisanta an tafi alo daga a ce ku aikata la'allakum tuflihun ko je ku kwa samu babban rabauta turikunal falaha kwa riski babban rabo sun makarrara sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara bayanin abin da yake cikin giya da caca na daga banna da kaulihi da yake إنما يريد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
ina ma yanzu da shaidan shi shaidan bai da wata manufa sai ko cewa an yi kya bai na kuma al'adawata ya ga ya afka da gaba tsakanin ku ku dawo kuna gaba da juna addini ya zo da cewa a haɗa kai ne a so juna almuminu yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi Eh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi an ya zo da cewa a haɗa kai wa atasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu to matadan ya samu wata hanya da zai raba tsakanin ku ta fuska amfani da wayannan dauke da yana nufin ya jefa gaba ne tsakanin ku wani bagara a da kiyayya fil hamli a game da giya da yake sawa kuna shan ta wani zai sha giya ya zagi wani ko ya taba wani ko ya jamo ya jamo ta a zamanance yana cikin halin mai yayin ya je ya kashe uban wani ko dan wani ko dan uwan wani ya zama shi wanda aka taba din ya ji ba daɗi wal mai sirri haka nan ma a caca za a tafi muha idan ya zama kuna aikata ba shi mai shan giya giyan nan tana kusan masa da hankali sai dawo yana magana maganganun da ba su dace ba maganganun da suke alfasha ne da yawa irin wannan kan sada zuwa yaƙe ƙeniya cata takan kai mutum ya cata ya ba da iyalinsa ko dukiyarsa ya zauna yana mai bakin ciki ya zama gaba ɗaya duniya ta fita daga gare shi don ko ya rasa komai ya rasa komai da ake samu na duniya ya ɗi ya rasa akwai wani marubuci ma ba ba ma musulmi ba ne eh, mutumin wannan mutumin ingila ne mutumin mutumin scotland ne ya yi littafi musamman akan wanda littafin ya gina shi ne akan labarin wani wanda garin caca ya sai da matarsa ya sai da matarsa kan haka aka aka gina ma labarin shi ya sa ita caca ba abin da ba ta kaiwa gare shi yanzu ila mali ya zama yana dukkan dukiyarsa a fiye da gairihi alhali dukiyar tasa tana hannun wani fayurisul adawata wannan ya gadar da gaba da kiyayya wannan yana daga irin bannar da giya da tata ke kawowa a nan duniya ya yi nuni zuwa bannar da ke kawowa a addini da ya ce wai su dako manufar shaidan ya zuga ku ku sha giya ko zuga ku ku yi caca domin ya tsare ku ne bil istigali bihima da shagaltuwa da su an zikirillah daga ambatan Allah allazi ya haya bihil qulub wanda zuk- ambatan Allah nan da shi zukata ke rayuwa آه، ذكر الإله الذنب هديت بذكره فيه القلوب تديب والأفواه زوجيا إن لا فيياتي با متشيا با إن با ودى تكتا متي با ويوين تباسا أيدي كدا أما تألا في زمو تاكاما إيه زمو تاكاما حتى ياتي ياتي كاتا إيه زي زمو حتى ياتي كاتا كومي ناسي كوما ينا يناي haka nan ma baki baki wanda yake na daidai ba abin da yake masa daɗi irin ambatan Allah bihil kulubu tabibu wal afwahu wa an salat gada kuma daga sallah allati hiya imadu din wanda ita ce madogara a addini la khayra fi dinin la salata fi ba alheri addinin da ba sallah wanda wanda mutum zai yi cewa yana addini ya sallah kuma ai ba addini yake ba sai dai wani addinin can daban yake ba na musulunci ba amma dai addinin musulunci ne an bar sallah kuma ina addini ba nan tumun ta bayan Allah kwa hannu ai inda ai ku hannu yanzu ya zama wata nau'in ko wani nau'i na tashar shigar da mutane ake ta wata hanya ba hanyar da aka sani ba saboda a ta wata hanya ce ake shigarwa sai ka samu su can suna yi ana samun kudade da yawa saboda aika batacen ne kuma a nan a baya magoya bayan su haffada suke tsakaninsu har kashe-kashe akan samu irin wannan kamar shekaru uku da suka wuce ko bai karasa uku ba ma a misira sai da aka sami irin wannan akan kallon ban an yi kashe-kashe kuma aka kama wanda suka yi aka zartar musu da hukunci shi ma dai abin ya sake motsa fituna aka sake wasu kashe-kashen akan wannan to ne ya kawo haka su ta gaske ya sun kashe da yasa za ka ji an ce an sai dan wasa kaza ko an biya kaza a kan sasa a bangogan kuɗi saboda tafiyar dace da caca caca ce a hakika kuɗaɗe ake ake karawa ko kuɗaɗe ake ganyewa a wajen wannan amma an ban mutane a baya masu goyon baya a kai sai ta faɗa sai ta kone su bar sallah su bar kome saboda irin wannan to yanzu mai hankali ba zai gane ba ya dena ya za a yi ai maganin irin wannan abu da aka bullo al'ummar musulmi ya zama yanzu ko ina abin ya yi yau ko ina abin ya yi yau na abin kaushi hatta haramin makka ko haramin madina musamman wakacin da ba kowa gani za ka yaran 'yan kasar sun zo suna ta mola a wasu guraren sai ka ga suna ta mola a wasu guraren a cikin haramin matafa ko haramin madina ga an gama cin musulmi kenan guzitun fi ƙa'ar jariku an yaƙe ku a tsakiyar gidanku kuma an ci nasara me abin yi magana ta wuce fada ba na gada a sa yara kawai a gaba a ce musu faɗa ba ne su dera don faɗan ta bayan kunnen su yake amma ne za a tsara musu don sau da yawa ɗaya daga cikin abin da yake haddasa mai da hankalin a kai rashin ne aka tsara wa matasa wanda zai gamsar da su wani lokacin ko dai ba a musu tsarin ba ko kuma a musu tsari amma na manya ake musu sai a ce kuma dole haka za a ji za su yi tun da su bar shi ne sun yi laifi za a yi musu tsari da duba da shekarunsu da tsarin da za a yi musu mai kyau amma a hada da duba da shekarunsu ne suke bukata ne suke to wanne ne za a iya musu a wannan matsayin ya zamo ya yi kyau shi ne babban abin da yake gaban masu tarbiyyar mu shi ne ya kamata a ce manyan makarantunmu a samu a ringa bincikowa masu zuwa su karatu mai zurfi su karatu mai zurfi akan irin wannan bangarorin me za a kullo da shi ne me ya dace a yi wanda yake ya dace da shekarun matasan wanda zai gamsar da su kuma ya ɗauke musu hankali ya sa su bar irin waɗannan amma ba a ce sai dai a sa su a gaba a yi musu faɗa ko ko a ce sai a ɗora musu abin da manya za su ba in ba su ba kuma an shiga uku da su wannan ba zai magani ba dole da abin da za a yi a ringa yi da duban matsayinsu da shekarunsu da irin bukatunsu a wannan shekaru to wa'adi ulla na tunan faɗin mun tafi istibhami ya zo da ma'anar umarni kamar an ce in tafi kamar yadda ya kan zo da ma'anar hani kamar na a takashaunahum a takashaunahum kamar an ce la takashauhum wa adi'ullah bayan Allah ku ba ku ba Allah wa adi'ur rasula ku manzo sallallahu alaihi wasallam Allah nan da ya ku kuma shi ke tafi da rayuwa ku komai naku a hannunsa yake za shi da ya aiko manzo mutum domin ku ji dadin bin safin sai zama ya yi sauki gare ku to ku bi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne in kun bi shi kun shirya wa ku dai uhu ga ta du sai ma amara ne ku ba Allah ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam shi abin da kai umarni da shi wa zaru man haya an ku kiyaye duk abin da suka yi hani daga gare shi wato annan aka shafe muta'allikin ina jiyo la jiyo rasul shi ne rasul ya bayyana da fi ma abara bihi wa zaro shi kuma aka shafe maf'ula ku kiyaye abin da suka yi hani daga gare shi ta yi kuma ya zamo an mai da fi'ilin ne a matsayin lazim wato wahazaro ku shiga taitayinku duk abin da za ku yi ku shiga taitayinku ba wata abin da zai ya ringa dubawa wannan ko abin don Allah ne don manzo ne sallallahu alaihi wasallam ko kaka to kai ya aikata wani abu wanda yake ba bin Allah ba wanda ba bin manzo ba tunda duk irin yanda yake ganin zai muru zai muru aikata wannan to cutarsa gare shi ta fi muruwa shi yasa a shiga kai ce ya zama duk abin da bawa zai ya tabbatar wa kansa kan ba ya bincika wannan ko abin in manzon Allah ne in Allah ne to ya zama haka sannan ya aikata amma duk abin da yake ba haka ba to ba wa ya gane da irin munnarsa da shi ko da irin ribar da yake hangen ya samu asara ce a ƙarshe riba hakika a cikin bin Allah bin manzo sallallahu alaihi wasallam dan taulaitun in ka ce za ku juya da baya ta'alamu to ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin cewa an fita hakkinku abin da yake akwai an ba ku dama ku yi daidai an ba ku dama ku yi ba daidai ba fa alhama ku jura ha wata kawaha kuma an muku bayani an muku bayani wa hada na kun najje an nuna muku daidai an nuna muku ba daidai ba amma in kuka ce fice ne an fita kin ku shi manzo da aka aiko abin da aka dora masa da mai shi ne isar muku ba ce masa aka yi sai ya bi kowa da kowa ne masa dole akan bin abin da ya zo da shi ba wa ballaga ya isar kuwa wanda za ku alaina shi ya sa ku san duk daɗewa za ku dawo ku same mu duk daɗewa bawa a duniya zai koma ya sami Allah zai koma ya tadda Allah tabaraka wa ta'ala a sannan ku sakamakon Allah ne ne inna fa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab ليس على الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما كانوا فيما كانوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ba laifi akan waɗanda yake mummune sun imani kuma sun yi ayyuka na kirki fi ma tsajimu a cikin abin da suka yi amfani da shi ma na muharram alaihi na dangane da abin da ba a haramta musu ba laifi na cikin mutum ya amfani da abin da aka haramta masa amma in ka yi amfani da abin da ba a haramta ma ba wannan ba a ce ka yi laifi ba illa iyaka kuma a wannan halin akwai halin da yake ya fi kyau ma da ake ka bar amfani da shaida akwai halin da yake ya fi kyau da ake ka yi amfani da shaida da akwai tafsirin irin wannan wanda ba wanda suka fitawa su tafsiri a irin waɗannan wuraren irin fuka ha'un nan ba fuka ha'un zahiri ba fuka ha'un zahiri suka yi bayani amma bayanin nasu takaitacce amma fuka ha'un nan yanzu sun yi duba kamar iya ulumiti na imamul kazzali zai ga bayanai da yawa akan wasu abu ba da suka bijiro mutum a rayuwa wanda akwai abin da yake mai kyau a shari'a ta yadda a yi ba ta haramta ba amma za a ce amma in kai tunani ɗan uwa ya fi kyau da ka kaucewa abu saboda ba mamaki ya iya jawo ma kaza ko ya jawo ma kaza ko ya jawo ma kaza wanda a ƙarshe ba a hankali ba sai ka samu kanka kana nema ka faɗa abin da shari'a ta hani daga gare shi akwai kuma wanda za a ce a wannan shari'a ai ta halatta kuma yana da kyau ka aikata ma wa ya zama wajibi ma ka aikata ya zama wajibi ka aikata ko da ba komai ka toshe wata kafar dan ka ba aikatawar za ka iya jawo wata bannar da ba domin wannan fuka ha'un nafi sufaye su suka fi kowa gwadon cewa wajen irin wannan domin su suna duban ainihin wato tafiyar zuciya da rai na mutum ne fiye da gaɓoɓi na zahiri ainihin alhamdu ko kuma abinda suka sha a da can na daga giya wani mai sirri ko suka ci daga dukiyar caca daula ta harimi kafin a haramta hukunci baya rataya sai shari'a ta zo in shari'a ba ta zo ba to ba hukunci Eh, wannan shine kaulin ma da yake a furin jaye shine wato ahalin sunnati ma suke kai wa ƙabla shar'i la hukuma warat kafin zuwan shari'a ba hukunci ba za ka ce wannan abu haramun ne ba ko wannan abu wajibi ne ba matuƙar shari'a ba ta zo ba shari'a ta take zuwa ta tabbatar da halaccin abu ko haramcinsa a giya da can da suke halal a farkon musulunci ba wai shari'a ce ta halatta ta ba a'a rashin zuwan shari'ar da haramcin أباها في أول الإسلام براءة ليس من الأحكام يعني من مراجع سعودية كيف هذا لأنك duk abin da zai bata hankali duk abin da zai tafi da hankali duk shari'un Allah gaba daya ba shari'a da ta zo da halatta shi in farko yana ce abu biyar da aka ce dole a tsaya a kula da su duk addinai na Allah sun zo da a kula da su a to aka ce a to ya za ku ce aka gashi a farkon musulunci an ce giya halal da aka ce a to ai wannan halaccin nata ba ta fuskar shari'a ba ta fuskar cewa shari'a ba ta zo da haramcin ba to idza mattaqaw idan dai sun ji su kiyayi sun kiyayi almuharramati abinda Allah ya haramta wa amanu sun tsaya sun yi imani وعمل الصالحات في أيها مثله أي ثبتوا على الإيمان والآمال الصالحة أي سكتولي بس إيماني دا أيها مثله إيماني دا زي زمو كل كاروايتي لأنه وانا يشارك إيماني حقيقة نريكي و كأي كل إيمان فا زي زمو كاروايتي ويزداد الذين آمنوا إيمانا wanda yake mamuni na ke a kullum imanin sa kara shiga yake kada tsirfi yake in kaga imani bai karuwa to daban imanin gashi nan gashi nan ne sun mattasau sannan suka kiyaye mata jaddada hurmatu abinda aka kawo haramcinsa wanda da can ba sai haramun ba ne amma yanzu aka kawo cewa haramun ne kalhamri kamar giya wa amanu suka yadda da annahu hukumullah da cewa haka din ai hukunci ne na Allah Allah ne ya hukunci bawa kuwa Allah ya hukunci me ya rage daga gare shi ba sai karba ba da duk sun mattaka sannan suka ci gaba da tafiya bisa tsoron Allah istamaru ala tigai ma'asi suka dore bisa kiyayar saban Allah wa ahsanu suka kyautata ala fi zalika a suka tsarkake a cikin wannan ya zama komai Allah ke duba kulle ke gaba ɗayansa a wasanu alam na ko ko ma'anar wa asanu suke kyautata mutane bi ma'amkanin da ne musu in kani masana Allah malaman ta tauhi suke cewa idan muka kawo wa amanu an bi salihat ana magana ne a maqamul islami sun mattaqaw wa amanu ana magana ne a maqamul imani sun mattaqaw wa asanu ana magana ne a maqamul ihsani wanda bawa wanda yake tafiya ga Allah tabaraka ta'ala in ya wuce wannan makamin ya je wannan makamin sai ya dinga ganin kamar zaman sama a wancan makamin na baya ai kamar da ke ko rashin sani da Allah ke ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam shugaba masana Allah yake faɗa inna hu la yuqalu ala qalbi fa astaghfirullah ta'ala bilani aksar min ajwara wato nakan samu tarki a koyaushe tafiya ga Allah sai zamo ringa ganin zaman da ne a baya ma ai ba daidai ba ne kamar ma wani ba daidai ba ne sai zamo ta fari saboda ashe yadda za nake ɗaukar abin ma abin ya wuce haka abin ya wuce haka kullum bawa yana ƙara tafiya a hadarar Allah yana ƙara sanin Allah kullum yana ƙara sanin Allah sai ringa ganin sanin Allah da ya a baya ai kamar ma wani jahilci ne wani nau'i ne ma na kafirci ne gaba ɗaya yake zama a cikinsa yanzu ne kamar ya shiga ma addini yanzu kuma shi ma nan din aka gaba sai ga ai shi din ma kamar haka shi ya sa dai wa anna ila rabbikal munta wa anna ila rabbikal munta wallahi bil muslimin Allah yana son masu kyautata aiki aiki buhum ai yana ba su lada ala ihsani bisa kyautata aikin da suke to ya ayyuhal الذين آمنوا ليبلون يملكه الله بشيء من الخير كماله كماله أجيب وإمامكم يعلم الله من يخافه بالغيب فمن انتهى بعد ذلك فله عذاب أليم ya yi wanda zina amini ubangiji ya ce ya fi waɗanda yake sun ba da gaskiya ya bi wannan kumulla wallahi Allah zai gwada ku ya ga ya za ku yi ya ta miran lakum ubangiji zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu yursiluhu lakum da zai aiko muku min as-sayd daga abin da ake farauta bi ma'anar masidi nan mafdarin ya zo ne da ma'anar sunan fa'ili tanaluhu aydikum da za ku ringa kamawa ma da hannu duk da raba dabba da za sai ka yi ta a guje da ke za ka kama ko sai ka yi ta da kare ko da kibiya ko da wani abu amma sai ta zo jikin inda kake ma gata da hannu ma sai ka iya kamawa don a gani yanzu an ce ma to kaka taba ya taba tabawa duk da cewa ta sauƙaƙa gare ka ko kuwa ya zahiru wannan ana jarrabar wanda suke cikin harama ko an jarrabi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin harama kuma ko yaushe akan jarraba bayi da irin wannan ba sai da wanda suke cikin harama ba sai a buɗe wa bawa samu na duniya amma wanda yake ba daidai ba ya ta ganin kuma ga bukatu ga kaza ga kaza ai da an yi kaza in ka san Allah abinda shi yake ba daidai ba Allah bai ce ka taɓa wannan abin ba ko bai halatta ma ba ai sai ka kauce masa sai ka kauce masa ka ci gwajin da aka yi ma ka ci jarraba kenan da ake jarraba wadda aka yi ma ka ci kenan in ko akwai dan wani abu kuma sannan sai bawa ta hankin wannan abu ko ta hangen cewa to ai a gyara a gyara bara a ci haram din amma a ta gina masallatai ko bara a ci haram din amma a ta kai mutane makka ai ba komai an gyara ina wanda duk wannan ba gyara ba ne gyaran a cikin ka kaucewa duk abinda Allah ya ce karkata ba abinda da Allah ya ce karkata ba ka kauce masa in ka kauce masa shine kai babban gyara amma ba ka taba kuma ka dawo kana tara mutane a kofar gida ina wurin kana dan ba su wani abu ai ake ba kuma addini kake bayan kuma ka sa abinda kai tun farko ba daidai bane addinin bai yarda da shi ba in ne mafi addinin za ka yi tun farko ka taimaka addinin da ka kauce wannan ka kauce wannan to ubangiji zai zarabe ku da wani abu daga farauta ka na duhu a ku da ana yanku za ku samu za ku iya kamawa da hannu ai sigara ne ai wanda suka kanana a cikinsa kamar kwai wani farai ko sako da abin wanda bai da iko kusa gudu mafi yamma masu tsara su tafi a kan wannan kayu ya zamo duk ba haka din ake nufi ba cewa a'a abin da za a ke gudun kuma ne zai dawo yana hakke muku a ga za ku tsari duk da cewa yana hakke muku duk da cewa yana hakke muku yana hakke muku za ku kare ko kuwa wani ma wani kuma ma sun ku za su iya tabawa alkibara minhu wanda suke manya a jiki kama wa ƙalin sahabati in wanda aka ga sabon manzo Allah ya ƙara da a gare su gaba ɗayan su suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama alhali suna cikin harama dabbobin jeji da tsuntsaye sun zama suna rufe su a inda suke a cikin rumfunan su me yasa liya alaman lahu dan ubangiji ya bayyana a fili ilmin zuhuri bayyanawa ta fili kowa ma ya gani ya ta'allaku bihi thawabu wal iqabu bayyana wadda da ita ne lada ko azaba ta rata Allah tun farko kin kan yi halitta ya san wani zai imani zai aiki na kirki wani ba zai imani ba ba zai aikin kirki ba amma wannan sanin na Allah tabaraka wa ta'ala Allah dan adalcinsa bai rata lada ko azaba da shi ba a'a sai an kawo ka duniya kuma an faɗa ma kaza ake so ka yi kaza ake so ka bari in ka in ka bari shi kenan ka kubuta in ka aikata kai ka jawo kanka ba a cewa wancan sanin na Allah tabaraka wa ta'ala da shi ne za a yi ma hukunci ko kadan Allah subhanahu wa ta'ala al'adalu ne al'adalu ne da an dogara da wannan sanin na Allah amma hukunci da sai zama ai ba baka dama ba ba baka dama ba to amma sai an baka damar an kawo ka kuma an ma bayani duk bayanin da za a yi ma ka ki yadda to sannan ne man ya hafu ubangiji ya bayyana wanda zai ji tsoronsa bil gaibi alhali ba wai yana ganin sa ba an faɗa masa Allah ya yarda da Allah ba ganin Allah yake ba amma yana jin tsoronsa ai ga'iba yana fake lam yarahu bai gan shi ba sai nisanci farautar don ƙarfin imaninsa mimman la ya hafu daga wadda bai tsoronsa lirufi imani don raunin imaninsa ko da nisa da wanda ya shishigi ba da zalika bayan bayanin nan da aka yi ba zalikar mai hinyi anhu bayan hannun nan da aka yi ko ba da zalikan na hayi anhu ya fi kyau ba neman ba da zalikan na hayi anhu bayan wannan hannun da aka yi ya shishigi sabba da ya farauta falo azaba na azaba ne raɗaɗe ta tabbata gare shi duk duniya a lahira bil adari za a tura masa wata kafara a ce sai ya yi wal ahirati alahira kuma bin nari zai gamu da wuta wasu malamai suka ce inda zai gamu da wuta alahira sai idan bai ba da fidiyar da aka ce ya bayar ba amma in ya ba da fidiyar shi kenan ko ya ba da jaza'in da aka ce ya bayar to wannan shi kenan ya cika bannar da ya wato ya gyara bannar da ya kenan يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم عدلا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين فتأتينا وعدل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينبته الله منه والله عليم بالانتقام.
يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سنبادة الصيام لا تقتلوا الصيد لا قوة وذاك كشي فروتا المسيدة دبت أكي فروتا shine duk wata dabba mai zama a keji wadda ba na gida ba za mu hu amula wanda an halatta a tunamansa ne ko wanda ba a halatta ba shi yasa ko da wanda ba a halatta a tunamansa ba kamar alade na jeji alade na jeji a da halatta a tunamansa ba ko sabanin alade na ruwa alade ruwa shi wannan ya halatta a tunamansa ka ko da alade ne na jeji kuna ya rama da haji ko umra ba daidai ba ne ku kashe shi da fiya na wajaba akan wanda ya kashe da kamar da musa ƙarfin harami ne ko wani sa matuƙa bai na cikin hurumi tushiru ilaihi kuma kada ku ce ai wannan an hana ku kashe shi ne amma ku nuna wani ya kashe a wannan ba ba shi ba ku kashe ba ba ku ne kuka kashe ba to ko wannan ma an hana ku in kana cikin harma da hajji ko umra ka nuna wani mai farauta kai ga barewa can ko ga kurege can to shi ma laifi ne wala ta muru bihi kakku yi umarni da shi kakku shiryar a kansa yasa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sabai wasu suna cikin harama wasu kuma ba sa cikin haram sai ga wani jaki na jeji ya bullo abuka ta da shi bai harama ba abokan zamansa a sannan a gurin suna cikin harama suka gan shi ba wanda ya ce wa abuka ta da uban sai dai jakin kawai suka kalla Allah ya kaddara abuka ta da ya gani sai maza ya zamo dokinsa ya hau ma ya manta bai dau bulala ba ko bai dau mashi ba ya ce da su yana ku yi goma sai suka shiru ba wanda ya nika masa saboda duban su suna cikin harama ya sauka a guje ya dauka ya sake hawa ya bi ya kashi ya Allah ya kaddara ko ya farauto wannan jakin na jeji ashe ko da umarni ko nuni ko taimakawa ba daidai ba ne kai muhurmi ka taimaka a kan farauta wa antum hurum alhali kuna cikin harama ay muhrimuna kuna cikin harama da hajjin da hajji aw umratin ko umra illa al-ghuraba da aka ce ba daidai ba ne muhrimi ya kashe dabba da ake farauta ko tsuntsun da ake farauta ko da kuma wata ba a cin namanta ne amma akwai wasu dabbobin da aka halatta kashe su ko su tsuntsayen da aka halatta kashe su saboda ɓannansu kamar hankaka an halatta kashe hankaka ko da ga muhrimi ne wal hida'at sai shirwa shirwa ma ya halatta a kashe ta wal akaraba sai kunama wal fara sai bera wal kalba da kare shi ne hadisin manzo da ya zo hamsin fawasu wal kalba al'amura karen da yake mai cizo to wa'annan ya kusan na filhilli wal haram gare ne a kashe su ko a wajen harami ne ko cikin harami kan hayyaci da aka ce biyar dinnan kada wani ya ɗauka cewa mafumin haka shi ne cewa wani su bai halatta ba kenan a aka ce an kawo su ne don tandili akan wasu nau'o'in banna duk tsuntsun da zai banna kamar ta ɗaya daga cikinsu ko dabba da za ta yi banna kamar banna ɗaya daga cikinsu to ai kana ma kenan a kashe ta an kana ma kenan a kashe ta inda yake akan samu sabani tsakanin malamai shi ne akan samu wanda yake da wannan da wannan ta wani wajen sun yi tarayya a wani nau'in na banna amma ta wani wajen kuma sun bambanta Irin wannan akwai wata bannar da zai wannan baya wannan kuma akwai bannar da zai wannan baya to kamar irin wannan za a riskar shi ne malamai suke to a to sai a duba a ga a cikin bannan nan wacce ce tafi sun yi tarayya a ita wacce ce tafi muni sun yi tarayya a cikiya ko da a wata ba su tarayya ba sai ce to sai a riska kenan amma idan a wata ta fi munin ba su tarayya ba to wannan kuma sai a ce a bar zartarwa kenan in akan sami irin wannan a cikin dabbobin ko a cikin tsuntsayen ko yayin yanzu kamar tsera da gafiya duk suna banna sai iya cin abinci sai ta da abinci su ci sai iya rami a gida da sauransu amma kuma fanna a bera akwai nau'in bannar da yake wadda gafiya ba ta yi gafiya ba ta cin tufafi galibi da wuya gafiya ta ci tufafi ko littafi ko abin da ya kama da haka amma tsera gwanin haka ne ya iya wannan akwai kuma bannar da gafiya take yi tsera baya iya irinta shi kuma to za a ce tunda an ce walfara a kashe bera wurin ya yi kashe bera to gafiya ma haka ne ko kuwa to wannan shine gurin duba wato wanda ake kira kan jihul manati wanda malaman usulun suke suke kira kan jehul manadi a tsaya a rairaye maratayar hukunci a gano a wannan ma akwai koko a akwai bambanci a tsakanin wala ya juzu amma kaga kamar miciji daman da kunama ai sun yi kama sosai dukkanin da kunama take miciji yana yanayin mafi shari ma daga gare ta wala ya juzu katlu kalba uri kashe kamar sauro bai halatta murimi ba daidai bane ya kashe sauro daga abin da yana cutarwa amma cutar ta ba ta tsananta ba sauro ya iya cutar da kai ya hana ka bacci ba ko ka tashi da zazzabi ba amma dai cutar tasa ba za ka ce za ka kwatanta da ta kunama ba ba za ka kwatanta da ta miciji ba idan murimi ya umarni yawan ruwan da yake ba muhurimi ba cewa kai ga barewa can maza ka samu ko ya nuna alaihi akan farautar to za a ce ya muna na amma kuma a sannan ba a cewa ya ba da kafara wanda yake cikin harama daji ko umra ba daidai ba ne ya ce naman farauta da aka farauto saboda shi in dai an farauto ne domin sa to bai halatta ya ci ba hillu li nafsihi fil hill amma wanda ke cikin harma da haji ko umra yana da dama ya halatta gaggare shi ya ci abin da wanda yake halali ya farauto ga kansa a kuma ya zama ko ya farauto ne a inda yake ba cikin harami ba inda yake an halatta masa ya farauta tunda yin farauta a cikin harami ba ta halatta ko da wanda yake halali da abin da muhurimi ya yanka na daga farauta ko ya kashe amdan da gangan awa hadan ko bisa kuskure ya zama mushe bai halatta dan shi din da mai ci ba wa bai halatta ba ma wani ya ci amma ya halatta wanda yake cikin harma da haji ko umra ya yanka dabba ta gida dan ka harma da haji ko ka harma da umra in ma kana da iko kullum za ka yanka sa ka yanka ko da kanka ne za ka yanka wani ai ba laifi ba ne dabba ce ta gida sa shanu dabbobi ne na gida ko kuma kamar kaji da wannan dan ya yanka ba laifi tsuntsaye ne na gida waban kasa da wanda ya kashe ai sai da farauta minkum daga cikin ku muta annidan da gangan kabil yusri kama abu yusri ka ana himara wa hashim ya soki wani jaki na jeji yana cikin harama kuwa ya kashe shi to abin da yake kansa fa jaza'u mislima fatar wajibi ne ba da sakamako dabbar da yake ta yi kama da irin dabbar da ya kashe minan na'am ya bayar daga dabbobin gida alaihi shine abin da yake wajaba a kansa ai abin da ya kama da shi a tura inna amati misali muhrini ya kashe jimina da sai ya ba da taguwa saboda sun yi kama a wajen wuya da shigin irin yadda suke takawa ma ko da yake wannan tsuntsu ne kamar tsuntsu ne wannan kuma dabba ce wannan kafafu biyu ne wannan kafa hudu amma dai suna da kama ko ya ba da saniya iya kake bauna iya kake bauna to sai ba da saniya ko ya kashe jaki na jeji shi ma sai ba da saniya da ya ba da washafi zar yana ba da akuya inda ya kashe barewa wa zikirul amri da aka ce muta an don bayanin abin da yake ya zo ne a sannan yadda abin ya ako a sannan shi yasa ba a aiki da mafominsa idan da za a yi aiki da mafomin irin wanda mafomin ya ake kiransa mafomin menene a cikin mafimai goma sha a goma ko sai fuwashtarin allil walaikin sun ya wa ati zarfai ne wa hasaran a gaya wanne ne to wannan kenan mafomin ne na sufa ko tunda sifa wajen malaman usulu ta da hali hali ma sifa ce shi zana muta'ammidan ai hali ne muta'ammidan dinnan hali ne shi yasa sifa ce idan da za a yi da mafhumin sai a ce kenan wanda ya kashe da kuskure ba sa kayya a kansa amma ba haka abin yake ba ko da wanda ya kashe da kuskuren ma dai sai ya ba da sakayya shi yasa sakayyan na waje ba inda aka kashe da ganga can sha'abla yana faɗa a cikin alfiyatul usul ko wa salli ma halafa bil muhalifi wa bil dalil lil hidayat al hanafi yunkiruhu wa sabuna ka shafi'i yuthbituhu ba da shuru'in tasmahi Allah ya kuna galiba kallai aikil wududi in a ta in a radana ya ce da haka ne shi kuma mai malaka sura yana faɗa a wimtinanin وجائز الساكت عنه هافا او امتنان او وفاق الواجب to wannan ya zo ne wufaqul wajibi shi yasa ba za a aiki da mafhumin ba ko da wajen waɗanda suka ce mafhumi na muhalafa a hujja ce to ko da su a nan ba su yi aiki da mafhumin ba saboda ya zo ne li bayanil wajibi ballan na ma hanafiyawa su gaba daya cewa suka yi ma ba hujja bane aiko wa an karan numan kullum wata mara to ya ko da yi zawa allin minkum jama'a wanda suka adalai yau a cikin ku za su yi hukunci da shi bin misali da kamar rajulani maza kuwa ba mata ba minkum daga cikin ku min fuka ha'il musulmi na daga masana musulmi yau ma fitinaka da suke da fahimta yumayyizani bihi ashbahal ashiyadi bihi da za su iya bambancewa da wannan fahimtar tasu abin da yake ya fi kyau wato ya fi kyau da ake mai zani biha inda yake kenan ariya uttawili amma dai su masu tajijin sun ce din nasoshin kifayatu wanda suka gani mai zani bihi aka ce amma dai hakin sai zama biha da za su bambance da sababin wannan fahimtar tasu lamirin ya koma ga fidinatu za su bambance mafi kamatar abu da shi in lam kun mansufan min shari dan wato idan ya zama ba a bayyana shi daga shari'a ba ko iza lam yakun iza shi ma ya fi kyau ana iza lam yakun mansusa min shari idan da shari'a ba ta bayyana ba idan da shari'a ta bayyana da mun wannan ba bukatar ma sai an nemo adala wa ma la misla lahu fin na'am dabba ta jeji wadda ake farautar ta ya zama ba wata da za a iya kwatanta ta a dabbobin gida falkimatu to sannan sai a ba da kima sai a ba da kima haka yake wajen malikawa hajjin halin kasancewar abin da zai bayar din hadaya hali ne daga jaza'u jaza'u misali ba ta an yi hali daga wanda yake kamar nikira amma saboda cewa nikirar an rafa ta ga abin da aka rafa ga ma'arifa illa iyaka shi misali malamai da sun ce ko da an rafa shi dai ga ma'arifa ma baya zamowa ma'arifa ko misalu na cikin kalmomi da ko da ga ma'arfa aka rafa su suna nan a tankirin su shi yasa amma dai akalli shi da za'u din ai an yi irafarsa irafa kuwa tana sa a yi tana ba da damar a yi hali daga nikira ko wato ba tana ba da wala minakar galiban zulhadi in lam ya ta'akhar aw yuhassas aw yajin to wani ayu hassas an yi tasisin nasa ne da irafa baligal ka'aba da zai kai ka'aba za a kai shi ka'aba ayu lagu bihil haram za a kai shi haram fa kulluhu manharun li hadha alhadith dukkan harami waje ne da a iya soke wannan hadaya wannan abin da za a bayar sakamako yin farauta lakin sai dai fa labudda an yi jima'a fihi bayan zillu wal harami ba makawa ya zamo ya je hillu ya je harin kafin a soke da shi yasa da a ce zai kashe farauta misali ya kashe barewa to ba daidai ba ne yana cikin harin ya sai akuya da take daman a haramin ake kiwon da ya ce to bara ya yanka ta a haramin ai ya ba da hadayarsa ya ba da fidiyarsa akan wannan farauta dai saboda ai ba ta fita harami wajen harami ba a haramin take daman a nan ake kiwon da ruwan ce siya a nan sai dai ya je waje ya shigo da ita ko ku wadda aka shigo da ita daga wajen harami ya siya ya yanka to wannan ba hatta ya kuna baligan lilka a baki a ce ya kai ka ba inda abu yana wajensa a ce ya kai baligan ka wanda zai kai ka ba wanda yake ba sana a zaune a Kano ka ce ya kai Kano dan ba to a ina yake ba Kano yake ba yasa wanda yake a dabba da take a cikin harami ai ita ba za a ce masa ta ba za a ce mata ta kai ba yan haru hudu mina za a soke shi a mina in an kafa hudu arfata in ya za da shi a arfa wa illa idan bai za da shi a arfa ba fa bi makkata sai ya soke a makka wa ya tasaddaqu bihi alal masakin ya raba wa almajirai haitu sha duk inda ya so kuwa duk inda ya so ba sai lallai almajiran harami ba ya iya sokewa a harami ya ɗauko naman ya aiko da shi don a raba wa almajirai daidai wannan ba za a ce ya yi ba daidai ba amma shi kansa wato bai da damar ya ci daga gare shi to auka fara ko kuma abin da ke kansa ya kafara da ami masakina da shi da almajirai min galibi botil baladi daga marinjayen abincin garin a garin da zai fitar ba sai lalle wannan a harami ba tunda wancan baligar ka'abati shirin da aka kawo ya tsaya ne a kan sakamakon da za a bayar na dabba amma idan abinci ne wannan ba sai harami ba sai ko dabba ma kaga an ce ya yanka din dole ne a harami amma in ya yanka ya iya aikawa da naman wani guri yana ci da turko daga mafi yawan abincinsu ma yi sawi kimatar jazari abin da ya daidai da kimar farauta da kullum mutumin mudu da a ce barewa ya kashe sai aka ce bare wannan ta yi dubu goma za ta dubu goma masalan a naira ne yanzu sai ya fidda naira dubu goma ya sai abincin da mutanen wajen da zai raba shi suka fi amfani da shi in ya so ya raba wa almajiran wajen kowa mudinari au alaihi adul zalik ko ko abin da yake wajibi a kansa ya ba da kamar wannan ainihin zalika tsari kamar wannan abincin siyama azumi ya so mu da zai azumi ɗan kulle muddin yau ko da mudunar ya azumin wuri ne wa in waje da ku yana da damar fa ya ce shi azumin zai yi lafiyar wabba ko da yana da halin ya ciyar da shi yasa audin a nan ala tahayyul ba ala tartibi ba ala tahayyul ne la ala tartibi wala hu an yasuma haythu sha yana da damar ya azumi duk inda yake so wa salatu ala tahayyul shine ce wayannan ukun musa zagi ne wa mawri'u taqwim wurin da ake cewa a wadabbar da ya kashe lima wal makanin da zai katala fiye saida gurin da ya kashe farauta wadda a nan ne za a yi masa kiyar ne na kace za ka yi wa barewa da aka kashe a mina kima a najeriya ya shi za a gane kima ai abin ya yi nisa aminan za a ko maka ba a ce ka je ba sai daga a aminan za a za a yi kima amma idan ya harama ne tun daga najeriya kuma a najeriya ne ya kashe barewa yawa a ce sai an je can harami sannan a kima barewa ba a nan za a yi mata kima inda ya kashe inda ya kashe wajen zalika alai wannan fa ya hau kansa ne ya wajaba a kansa iya zuko bara amri don ya dandani nauyin cikin da jaza'i amri nauyin sakamakon abin da ya aikata an ce kada ya yi shi kuma ya kutsa yi allazi fa'alahu lamarin sa da ya aikata min muhalafata amrillah da ya saba wa umarnin Allah afallahu amma sala abinda kuka yi a baya Allah ya yafe ku abin da kuka yi a baya Allah ya yafe ku muna sai da ya kabla tare daga yin farauta kafin a haramta muku au fi hazin mara ko a wannan mara kafin a yi muku bayani wa man ada wanda ya sake komawa ila nisu zalika ya aikata abin da ya a baya bayan ko an masa bayani a yanzu da san dai da ba a yi bayanin ba an ce wanda ya to shi kenan an kyale shi amma bayan an yi bayanin nan wanda bayanin nan bai shige shi ba yake shi sai ya sake ran jikin Allah ne ya sani Allah zai rike shi bil kafara ta fuskar dora masa wannan kafarar wal uqubati da azab wallahu aziz wani ne marin jayi ne galib marin jayi ne zun shiga ma abu ruko min ma asawu ka duk wanda ya saba masa kaka dauka zaka saba wa Allah wai ka tashi haka ba baka ba ba ta ba ka ba ina na makawa sai ka ji la ya tsaro ala man yi ado ba wanda yake da ikon ya hana Allah da za a rada ku inda ya nufin ya rukun sai dai da kuma ubangiji ya nufin ya yafe to kuma wannan ai Allah yana da dama wato ya iya yafewa duk sabawar da aka yi masa matukar dai ba kafirce ba inda ya faɗa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل
إلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
أهل لكم أيها الناس أيها الأسامك يا كل جماعة حلالا كنتم أم مؤمنين kuna halin da ba ku yi harama ne da hajji ko umra ba ko ku kuna halin da kuka yi harama da hajji ko umra to an halatta muku sai bahari dabbar da ba ta rayuwa sai a kogi dabbar da yake ba ta rayuwa sai a kogi ga kowane hali ko da halin kuna cikin harama ne da hajji ko umra kuna da dama ku farauta kuna da dama ku kama ta almalihi wal azmi kogin nan daidai wanda yake mai ruwan dalsi ko wanda yake mai ruwan daji ai masu dihi ai abin ai masu dukku ai abin da aka farauto daga gare shi samakan aure raho ya kasance kifi ne ko waninsa mun gairi zakatin kai ba ma sai kun yanka ba tunda hadisi ya zo huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tudu dalar hayatuhu bi bayanin daidai wannan dabbar ta kan fito tudu ta dade kamar kada kada ya kan fito tudu ya dade ko jimina jimina ne ko wannan a dorina ta kan fito tudu ta dade amla ko kuma in ya fito tudun ba a iya dadewa kamar kefi kefi galibi in ya fito tudu ba ruwa a yanzu nan ne kuma an yi ba shi mata da saidin ya mutu ne da sababin farauta amla ko ko ba da farautar ba wa nuradu bari jami'ul miyan za ka ce kogi ana nufin baki ɗan ruwa ne yasa da ruwan da yake kogi da rafi da korama da teku da sauransu duk sun shiga ciki wa uhilla lakum da an halatta muku abin da yake jefowa ma ga zufowa abin da kogi ke jefowa mai yi alhali ya mutu mata Allah don jiyar da ku daɗi tamki Allah ku ne zama guzuri ne gare ku bil akali tafsar ku ce wani sayyar da kuma matafiya ma wal musafiri ne minkum matafiya a cikin ku ya tazawwa dunahu sai guzurin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zai aika rindina wajejen bakin ruwa abincin su ya kare a karfe yadda za a yi suna tafiya sai suka ga wata katuwar dabba ko ji ya jefo ta ta mutu kenan sai sai ba suka ce suka ce aka ce a ƙarshe ma aka ɗiba daga ciki aka tafi da shi har wajen manzo sallallahu alaihi wasallam mai ruwa ne ce jagoran su da aka ɗebe namu aka cire haƙarƙari daya daga haƙarƙarin wannan dama aka kwantar da shi haka sai raƙumi ya wuce ta kasan saboda girmansa girman dabba dabba katuwa ce sosai sosai to ya ta zauwa nuna hutsi guzurinsa wa hurim alaikun sai bilbari an haramta muku farauta ta tudu ma isfi abinda yake rayuwa a tudu wai farauti yake ya'ya wai faraho da dugu akan kai wai faraho fihi yake ya'ya a ciki wa in kana isfil mai ya zamo ya'yansa a tudu yake ko da zai iya shiga ruwa kalbati kamar agwagwa agwagwa sai ta shiga ruwa ta dade amma inda za su kai da Allah tana yi a ruwa ba ta yi tudu take dawowa inda za su kwanci a ina take a tudu take a ina take ayan a tudu idan ta gama ta iya jan su yanzu nan ta kai su ruwan ko ta iya jan su yanzu nan ta kai su ruwa amma dai ba ta kwansu a cikin ruwa ba ta kwancin su a ruwan ba ta kingisar su a tudu take inda ya tawala da filibari fa'ina wai tawalidu fil barri shi yana haifuwa ne a tudu kwansa da kwantinsa da kyankyasarsa duk a tudu yake walbaharu kogi kuwa nan ne gurin kiwonsa kogi kuwa nan ne gurin kiwonsa haka nan fara da baki ɗayan tsuntsun ruwa ya halatta wa ba ya halatta da gare ku fara ma ba ta halatta da gare ku duk da cewa a fari akwai wanda suke iya haikewa ruwa haka nan duk wani tsuntsu na ruwa domin shi ma dai ba a ruwan yake sheka ba ba a ruwan yake kwai ba ma don tsohon matuƙar kuna cikin haram wata kulla ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah Allah zai lai tusharu wanda duk abin da za ku yi a rayuwar za ku gama a mai da ku gare shi mubalagata wannan isa matuƙa ne fi ta haziri muhalafati a wajen ba da tsoro game da saba wa Allah a kiyaye saba wa Allah ta baraka wa ta'ala ga zai ta shi kan rubi ne nan ko ya Allah ta'ala